أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الوجود من الإثبات الأهلية وأبرزها من الأدب بظهور الأسلحة المحمدية وبان لها ضوء إقبال العناية الربانية من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء غير مراتب العلية وشرف أمته عن المؤمن السابقة القبلية وأنزل تشريفها في موسم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس اشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على أي هذه الأمة المقصودة بهذه المربية وجعل ذات العزة والعظمة والاستغناء والألوهية والإبداع لإدلاك الوجود من كنز الأمال بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحسية والخلقية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائبة السورية العملية التجارية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته ولا تبدلية الأحمدية من تولاه مولاه بالهدي والرعاية والحماية وأعطاه الكفالية والجانبية والتوفيق مولانا صاحب الفائدة التجارية وعن جميع خلفائه ونواده وورث أسراره ذوي المراتب العالية صلاة أن تزوج هذه تلك على هذه المدينة الفائزين في الكفور الجاهل الداعية الغربية أما بعد وهو مسلم يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم wato ma'abota wannan gida musamman ‘ya'yan ɗaya da sun kalihohi a cikin wannan gari namu babanmu a shek alaji tsarin musa malami ta zama da hulɗar rahmatihi wa askalahu mafiya jannatihi wa hannu hukun bi munasabatihi da mawlidan nabi al-adnani الذي ذهبت الليالي واياما لتعظيم مولده الشريف وأمسكتم جزيل نفائزكم من علمه وتنافستم في محبته وسنته وذلك هو الفوز العظيم. سلالة الخير والبركة. شنبا يجمع الشيخ شريف أحمد وإذا تجيك علينا مولانا الشيخ أحمد التجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا بآمين mukaddamai musamman shugaba mai girma a doktor gari ayyuba shugaba mai girma mukaddami mai albarka a shayar khalifa jami a shayar hamad kolari a zuwa hundawa ra'ahu dukkan masoya da ke zaune a wannan farfajiya maza da mata manya da yara musamman shi ma mutum wannan mazauni wanda shi ne a matsayin khalifa na wannan gida shugabanmu mai albarka shi ne alajilawan malami halibahullah wa ra'ahu وأتام ملقاه وتولى أموره ظاهر بواطن ina gaishe ku gaisuwa yin sa addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zalakum Allah maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa dukkan wa riaya alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala yau lahadi ها وما أدراك ما يوم الأحد لهدي إذا كان الفرق أشين ثالث إن ثالثي باب وترانا ذكر جاري لهدي أشين ثالث إن ثالثي باشينا وأدو رانا تسكت للهدي إذا كان الإنسانين لهدي أنا شرط تحجر الذاتي وأدو الوجود الأول ranar da babu wata rana gabanta litinin ana kiranta ta ajin istibati wato a rubutun tsari bi ma'ana ranar lahadi rana ce ta ubangiji ranar litinin kuma rana ce ta ne muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ne dalilin da yasa da kallon sa baki daya sallallahu alaihi wa sallam ke a cikin litinin an haife shi ranar litinin an aiko shi ranar litinin ya fita daga makka ya yi hijira ranar litinin ya shiga madina ranar litinin an yi isra'i da miraji da shi ranar litinin ya fara rashin lafiya ranar litinin ya koma ga allah ranar litinin malamai suka ce da allah wannan asiri yana nuni zuwa cewa manzon Allah sallama shine al-mabda'ul bayyaniyatul wujudiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wannan bishuhu da Allah ke cewa salli ala al-ismayn ramzatu kulli ismayn wa sirruhu fi ismayn wa zaqa sirru al-adami wato ladi asiri ne na wato ali mutumin asiri ne wato na ba'un shi ne shi wajen lalata cewa Allahumma ya alihu salli wa salli wa ala bari wa nutsatihi wa shakilatihi la tas'aluhu lana biha ya wahid ya ahad quluba wa tafsir lana al-abwab al-mughlaqata bi sirri al-ardi wal bari wal nutsati wa shakilati ya dal jalali al-ikram yau alhamdulillah Allah ya tara mu a cikin wannan rana ta lahadi daren litinin don godiya da soyayya da farin ciki da murna da jin daɗi da walwala da annashuwa don haihuwar watan watanni wanda shi ne hasken haske shugaban shugabanni kirjin kiraza annabi balarabe da ƙwararshe da hashirin dangi mace madani akayin jihani zanzan jiragani tauraron sunayen allah watan jihohi ranar zafi wadda ba ta faduwa abarar sunutul awwali da wasan suna abadan ana bada turguna na ta gani ranar mutanen farko ta fito ta fadi amma mu ranar mu tana bisa halakin ɗaukaka har abada ba ta faduwa shi ne annabi muhammadin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne haske wanda ya zo mana da shirya da alkhairi da ribobi da aminci da zaman lafiya da littafi mai bayani a kan halar da haram ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da littafi mai bayani akan halar da haram وظل ثلاثة من الرجل لنا تعالى من نور الله والمؤمنون من نوره نريد العسكر الله لك ثورا مؤمنين بالعسكر لك فيما يمرج الله لك هو الهدي والنور المبين فمنها جهرته بالهدي نال مناه وظل ثلاثة من الشيء كون شيء حسكي مبيني duk wanda bi ba na rasta da soyayya to shi ke nan ba wato ya samu abin da ke guri ɗan uwa yin riko da abin da manzana sallallahu ya zo da shi da hannuwa daga abin da ya hana shi ake kira tsoron Allah ubangiji yana faɗi wa ma hata kuma rasulu wa kulluhu wa ma na hakum anhu tantahu wa taqullah a duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku riko da shi abin da ya hale ku ku halo ku tsorata Allah Mawlan Mishi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa sabilu salami fi ittiba'i zira'ihi huwa al-babu lil mawla wa laysa sirahu hanyar zaman lafiya hanya ɗaya ce shi ne hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne kofar Allah duk wanda ya zo Allah ba ta hanyar sa ba to shi ke nan ba zai shiga ba kuma Allah zai zai sako ba ke shi Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tsarin da ke tsakanin mu da Allah ubangiji kuma yana iya mana wa atul buyuta in azwajiha ku shigo wa gidaje ta ƙofofin su Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kofar shiga halar Allah duk wanda ya zama ta hanyar shi ba to ba zai shiga ba fa an tabahu Allah ya ayyuka jin wa ba mu bi da kira da ku sai kadai ne kofar Allah duk wanda ya zo Allah ba ta hanyar ka ba ba zai shiga ba dan uwa duk wanda ya ta'ammulin wannan jalsa ya kalli waɗannan jawabai da kyau to zai tabbatar cewa wannan mazauni mazauni ne na alkhairi mazaunin alkhairi guda ɗaya yana kankarewa muni ne mazauni miliyan biyu na banza da iji a da bawa zai je gidajen giya miliyan biyu ko gidan casa miliyan biyu ko gidajen banza miliyan biyu yanzu mazaunin da aka shirya shi domin walimar saukan alkur'ani ko kuma walimar taron haddan alkur'ani ko kuma wato mazauni da ake wa'azi ko tunatar da bayi ana zakarar da su ubangiji ko kuma mazaunin da aka amfasa shi domin musabaka na alkur'ani to fa wato ko da dinki karatun yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya yaje masa wadancan mazaunai miliyan biyu na banza da yake to dan uwa abin da ake so a fahimta in dai bawa zai dinki miliyan biyu ya je taron saukan alkur'ani to kaya a gafarta masa wadancan mazaunai da yake ya kake da so idan bawa izo mazaunin wanda ba dai shi ba da alkur'ani bai sauko ba wanda ba dai shi ba da Allah ta'ala bai aiko manzo ko ɗaya ba wanda ba dai shi ba da ba a tsada shari'o'i ba ba dai shi ba da ba a yayyanka kai doki ba wanda ba dai shi ba da ba a rishi alƙalami da allo ba da ba dai shi ba da zafin Allah ya dawwama cikin halalan makanta da kurta da ribata shi ya ce وذاك الذي لولاه ما كان كائن ولولاه لم نسلك الى الحج منهجا هذا النبي ده da ba dan shi ba da wani kasantacce ne kasantu ba da ba dan shi ba da ba mu shiga kafarki wato shari'a zuwa ga Allah ba a hakim ya rawaita hadisi daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda cewa Allah ta'ala ya yi wahayi bisa annabi Isa alaihi salam yace Isa kai imani da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ka umarci al'umman ka su ma su imani da shi ubangiji yace harura Muhammadu ma khalaqtu adama walan kannaka walan nara ولقد خلقت الأرض على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن يجي بعدن أني محمد با دارنا رسول الله آدم با بعدن شيبا دارنا رسول الجنة با بعدن شيبا دارنا رسول هذا حقيقة أنا رسول الأرش نصورة شأكر رما في بنزونا با ينا روروا قيل له لا إله إلا الله محمد رسول الله sai al'arshi ya zauna jarar dailani ya fitar shi ma daga abdullahi abbas allah ya kara musu yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ya zo mini ya ce da ni ubangijin ka yana gaishe ka ya ce in gaya maka laula ka ya muhammad ma kalakti jannata wa laula ka ma kalakti nara ba dan kai ba يعني محمد جاب هذا الجنة جاب هذا السيرة جاب هذا الشيء هذا شيء ولم يشي إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرجع من السوى فلولاه لا تلفي إلى نادر فإنه درس هذا الحمد الإسلام والسلام ولولاه لا عرضها يأتي بلا فتن فحي بغير مستمر تدركه بلا بعدين شيء قال أصابونا أبو هيوا كل الدنيا domin cewa shi hannun muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne irin da aka zo halitta ta tsoro baki da ya ce ba don shi ba da ban yadda da rayuwa ta ba ke ke da kyakkyawar ido ta ga rayuwar da ba san annabi a wurin ƙwararrun Allah cikin da to rayuwar nan ta tafi a banza wato ba a bakin kore ba a nan ne aka gano cewa da za a samu jahili wanda saboda jahilci ko sunan da kan rubuta ta nuna mai bai san ne aka rubuta ba amma idan aka kuma zuciyarsa aka samu san annabi sallallahu alaihi a ciki to ba fa jahili bane sunan sa al-alimul allama wa qudratul darakatul fahama da za ka samu malami mutafanni kowane littafi ya hatarce amma a tada zuciyarsa babu san annabi sallallahu alaihi wasallama to da jahili ne murakkadi da za ka samu bawa wanda saboda bauta rigarsa sai duk ta yaji a tada zuciyarsa a samu san annabi kan to ba ba rayu sarkin sarakuna ne da za ka samu sarki waɗanda bayi za su gudanuwa a ƙarƙashinsa a kuma zuciyar sa ba san annabi sallallahu alaihi wasallama to bawa ne shi wulakantarci da za ka samu talaka wanda gidansa ba abinci bai da abin da zai yi ke zane a duba zuciyarsa a samu san annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ne mawadacin mawadata da za a samu attajiri mai kuɗi biloniya a duba zuciyarsa ba mu san annabi sallallahu alaihi wasallama to ba mawadaci ba ne majiyaci da za a sami yaro karami ɗan shekara bakwai a duba zuciyarsa a ga san annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to ba yaro bane babban mutum ne da za a samu babban mutum kan shekara saba'in a tada zuciyarsa a tadda babu san annabi sallallahu alaihi wasallam to ba daga lokacin za a gano ba tsoho bane yaro ne ya gaji gashin da ya fari saboda kan karfa kan da ke ta aike shi kawai ba matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon abin da Allah ya samar a cikin duniyar halitta an rawaito da nabi wani da Allah ya kara min yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika Jibrilu ya ce masa wai Jibrilu shekarun ka nawa yake kare shekaru na da yawa saboda yawan su nima ba zan iya kidaya su ba amma abin da na iya kiyayewa shi ne lokacin da Allah ya ce na ga wata tauraruwa wannan tauraruwa tana bayyana tana fitowa daga cikin daji na wuri idan ta fito ba ta tsakewa sai ta shekara dubu saba'in tana tasbihi ga Allah idan ta ɓace ba za ta ƙara fitowa ba sai bayan shekara dubu saba'in ni kuma na ganta sau dubu saba'in da biyu wanda Allah su lafi ya ce wa izzatu rabbi ana zalika al-kawkawun da ya aida wa turi na rage da murayar ubangiji na nuni da wannan tauraruwar da take gani turi Allah ta'ala ya zage shi sallallahu alaihi wasallam tun azan ya zama bawansa har abada ne kuma shi ne shugaban mu babu canji a ubangiji yana gaya mana yana gaya masa ya gaya mana kun in kana min rahmani walad fa ana awwal alibi ka gaya musu in dai ubangiji yana da da to ni ya kamata in zama kansa dan ni ne farko wanda ya fara bauta masa ko ko ni ne farko wanda ya kamata in san wannan da dan ni ya fara bauta masa Maulan Mushi Ibrahim Rajiyar Ta'ala Anu ya ce da kada abadar maula wa ma san ma'adinin siwarin ومن ألوان الأرض والفرد حقيقة مولانا صلى الله عليه وسلم شيء فرق من يفعل بوتا الله أو لن تجي باب ولي بوتا بيشي daga hasken da ne aka halicci wato al'arshi da falaki an tambayi shi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne an nasta ta wajen a kanka ya ce na zama annabi tun adamu na tsakanin ruwa da yanzu شيء رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومحجما من الله سبحانه ذكرت إلى إلى سورة أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر من أمرائك آدم كرشين أبيتكم Rizala suna sallama yana da sunaye da dama a wannan matsali. Ana kiransa al-makhalukul awwal ana kiransa al-mawjudul awwal ana kiransa al-maf'ulul awwal ana kiransa al-asalul awwal ana kiransa al-walidul awwal ana kiransa al-insanul kamil ana kiransa al-unsurul a'zami أنا كلمت النور الأعظم أنا كلمت الحق المبين أنا تنشي الذرة البيضاء أنا كلمت الروح الكلي أنا كلمت الجوهر الذي لا يتجزأ شو رأيك في هذا؟ أو ممكن وها إن هذا الحب جيد إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلت yadda ta ga wannan masoyi namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne gaibin ubangijin mu kuma shi ne zuciyar halitta zatin Allah cikin da ta gani sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mala'ika jibril ya ga yake ya ce da ni annatu masharikal ardi wa magaribaha فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أر بني أجل أفضل من بني هاشم لا ترى لي جبش الدنيا لا ترى لي يمش الدنيا إذا لا جنونا من ولنمتي mafi girma da falala da yake a yin Muhammadu ba, sallallahu alaihi wasallam. Sannan, ban ga ɗan wani uba ba mafi madana da ya kai kan wato a a ƴaƴan bani hashi shi ne wato a wato da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ake yi ne to Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne mafi girman ƴaƴan Adam duka ubangiji ba alfahari ba babu na annabi ranar alkiyama tun daga kan Adamu alaihi salam har zuwa wanda ba shi ba illa yana ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama ni ne farkon ne ke zuwa abin cutarwa ni ne manzan duk wanda na riska da ranka da kuma wanda za a haifa bayana yana zuwa anan ne biyu na kalli a nabi abdul mutsali alwailu kullal wailu da man kazzaba ya ce ni annabi ne babu ƙarya ni ne dan abdul mutsali azaba tsananin azaba ta tabbata ga duk wanda ya kai sani ya so ni ne baban tsaji Allah ne mai bayarwa amma ni ne mai rabawa mutane ga shi ɗaya su suna buƙatar cetona har baba na Ibrahim alaihi ni ne annabi babuwa mai tsananin gaskiya mai kai basira shi ne wanda duk wanda ya gani ko a bacci ne shi ya gani shekan baya kama da shi صلى الله عليه وسلم إلى الله بلا سلم الله سبحانه وتعالى يا شيخ حديث الشام ثم يا شيخ حديث الشام إن دي كان أصلا أبو يشو دولة تفوش إذا كان أصلا تجي أهل يشو دولة تفوش الله تعالى يا صار كان أدم سيشو يا صار كان أدم سيشو sai ya raba a biyu sai ya sa wa maza sai kyau ya sa wa mata sai kyauta namiji idan ya gama su mai kyau kafa ta har rawa ta fili zai yi ta mace in ta ga namiji mai kyauta hannun ta har rawa yake za ta karɓa da namiji zai gama ta mai kyau ko da ustazu ne ba wala jari ana ustazu ana hankali ba ina kai a wani hankali ne da gidan biyu kuma ƙarya ne na ba abin da ya da za a baki cutar sa kuma ko da ai shekara sha bakwai ne shi ko da shekara sittin saboda yangwa soyayya tana sa mutum ya zama wawa ne tana sa mutum ya zama mahaukaci ne kuma komin hankalinsa shi ya sa idan kana yin maulidi ko kana son waliyai ko kana son bayan Allah sai daga ana zalin ka ana cewa wawa kamar yadda muke yin mun ga sharifai mutum huda a ce a haɗa hadiya wanda bai san haka bai na yin shi kaga wawaye da an zo an ce musu wannan jika a nan mai zai yadda kar ka yi fashi wallahi da gaske ne mu wawaye ne wallahi ba ƙarya bane in ba wawa ba wanda zai iya maulidi wawa shi kaɗai ne zai iya yin maulidi waɗannan dabbobin da aka yanka da buhunan shinkafan da aka farfa da ba dan ma'abota gidan nan sun zama wawaye ba dabbobin nan ba za su yanku ba da an sa wayar a ciki ba za ba za a yanka su ba shi yasa da za ka ɗauki alƙalami da takarda ka rubuta so a takarda da hausar larabci abin da zai baka shi ne dinin wawun shi ne so dinin wawun ma'anar dinin sakarai ma'anar wawun wawa ma'ana ke wai masoyi shi ne sakarai wawa to dan wa da ka zama wawan zangan ba gara ka zama wawan annan ba wani hausa ne ce wanda ya shiga ran mara Allah shi kasuwa ta shi da an kazo duniya dole kai soyayya to sai ka gode Allah da Allah ya sa kake san annabi masu yi mana dariya sun nan suna cewa ana maulidi ana kaza ana jazaba an san wajiyai ko sharibai ha su ma su suna yi amma a wurin da bai dace ba mu kuma muke yin namu wautar da rashin hankalin a wurin da bai dace kuma abin da zai tabbatar maka cewa wato soyayya wauta ne da sakar ko kai baka tabbatar wa kanka ba wanda kake so za ka tabbatar wa duniya sai wa wanda da za ka kira wayan da wani zai ta yi kana kusa ba ba su ɗauka ba sai kuma kana kan kana ta yi haɓa ta gama yana nema ya ko yana nema wai tana nema ta mutu ta ji ɗauka kai kuma ka kosa ɗauka in ka matsa sai ka ce kan wata ce ga wawan da ne jikira da Allah ne gomin wayan in ka ɗauko wayan ba za ta miƙo ba sai ta duba da ta ga sunan ka ne da ta yi anti wannan ya wuce wawa sai ne ta kare uwar tana zaune ba tana jin sai da wannan wani irin jirgi ke wani shi har yanzu ne san baka san shi ba sai kuma tana can kawo masu a ɗauka in aka ɗauka ma kamun kai magana sai kai wani miji tukuna sannan ka ka ba sai kai za ka fara ma gaisuwa so babu kunnen da yake so da an ce mai wawa sakarai da titi amma mawlabi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce wallahi in dai akan annabi ne ni ina son kalmomin nan a ban su ya ce ala annan mirajin bi an ila jahili fadihun wa in qalu fa tabban lahu tabba ai idza kunta tafsiri wa kan buka salu fa tattabi al ma'aqalu kullu muharba رجيت به طول الزمان وديني ورجي إلهي قد رجيت به ربا نينا يجا أشي من واوا أشي من ساكري أشي من جديدي كي لا يجمع أزاجين على أنجيني أي يا رسول الله إن لي كذلك جن بكاتا كتايا إن كذلك جن متجمع أنا تتهورا دنسي أجيني تاوي kuma soyayya ma'anarta halaka da bala'i duk wanda ke tsoron halaka ko ke tsoron bala'i kan shiga soyayya idan ka rubuta soyayya da larabci abin da zai ba ta alhubu harbun a a a a a ha'un wa ba'un shi ne so da larabci ha'un ba'un ma'anan ha'un haskun ma'anan ba'un bala'un shi ne zaka ji na cewa wa kullum wani lahu wa da'a bala'i ko kuma sara'aihuhum wahanan wa shittin huddihi adiru shiyaqan wal garamu bala'i wato wani baƙon tunani ya zo min a mafarki ko kuma ya zo min da daddare wani bakon tunani daga manzon Allah sallallahu ya ziyarce ni cikin dare saboda soyayya sai da na kusa in tani sana ita kai soyayya bala'i ne mu ko muka ce kai ma ce mu bala'i ne ka gani ko saboda haka yawa wannan soyayya da nake alkhairi ne to Allah ya raba abin biyu maza suna kai kyau mata suna kai kyauta da namiji zai ga mace da kyau yana son ta yana son ta zuwa ce mata ka ga ustazu a yi a hankali wallahi ba mutum ya ce shi mace kaji kaji sai abin kai da Allah rubu da shi sai ne ce mata wannan bai wani Allah duk alhalin da ni tun ba sai kai azumi kaji ustazu zai kai ya saboda kyau ba ita ce azumin ba sai ne yake azumin ita kuma idan ka zo kana miƙa kana miƙa kana miƙawa in ba ta so ka da za a zuwa ga babanta ba mutumin kirki ba ya kira ta ce kin ga ki hankali mutumin da mun jira bayi ba mutumin kirki ba yana cikin irin yan kungiya kaza da kaza wanda su wallahi ba ba wani shari'a ce mai wannan wani duk gari fa sai na fada da ta ba ba ba shi ba yake na fada kudin ne suke na fada to sai shi ba mu ga ne ke to kaga in dai maza suna son kyau mata suna son kyauta ka gaya musu ka raba kansu da wahala su dogara ba shi ɗaya ku ta wurin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan kyau ya kare anan kyauta ta kare kyau yana tafiya ya ga annabi sai su jira ke sadakallahu alazim kyauta tana tafiya ta da manzo Allah sai ta jira sai ta ce sadakallahu alazim lahu al-hukm wal insanu haqqan فكلنا في ذل وليه من أقام الدليل ما زال صلى الله عليه وسلم باني شو أكي كما تمشيني شو ما زال باني شو تا أكي كما تمشيني شو تا ما زال صلى الله عليه وسلم من شو تاني إن يما شو تا كتاسة خوكا سين خوكا سين مجيب سينا كلا kuma sarafai suka ce in ma kyauta suka haka ido in yi murmushi murmushi ya fi kyautar daɗi sallallahu alaihi sallama wanda Allah sallallahu alaihi sallama namiji ne cikakke mai matsakaicin tsawo ba dogo ba ne can can ba kuma gajere ba ne gab gab wanda Allah sallallahu alaihi sallama ba fari ba ne kau ba ja ba ne kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne jiki ba ne balle ka ga tumbi ba ramun ne ba ne balle ka ga kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai ya ji komai ya yi kansa babba amma ya mayar da dingi wuyar da yawon kirjin sa dingi kirjin da yawon cikin sa dingi cikin da yawon cinyoyin sa dingi cinyoyin da kuma kafafun sa dingi wa gida ya kama kasa baya sangari komai ya ji komai ya yi ba abin da za ka gani a jikin manzan da kake kashi babu wata ma'amala da za ku yi ka ga wata mummunar ɗabi'a ka ce ayya na su ka ce duk yadda mata suka kai ga wanka manzan Allah sallallahu alaihi idan ya shiga in ya fita daga gida ya dawo umma hadil mu'minin kiran donan da suke zuwa wanda zo ki gani wallahi ya fi ɗazu wannan tana kalli gashin tana ce ba gashin ba idan tana ce ba idan ba hancin sai ba hancin ba hakoran sai ba hakorin ba leɓan sai ba ba leɓan ba kalluyan sai ba wuyan ba kalli tafiyan sallallahu alaihi wa alihi sallam gashin sa baki kwarai goshin sa ne yalwa in ka hango shi daga nesa za ka ɗauka rana ta goshin sa take kullu jira ta gaji gashi daga nesa in kawo kuma za ka ɗauka gidan ka ta haɗe sai ka zo ka sa ko kuma idan ranka ya ɓaci in yi fushi a wata jijiya a tsakiyar goshinsa sai yi ya suka ta ta kumbura sai daga gidan dama tana matsawa a hankali da kanta jira hannu tana matsawa da kanta sannan manzan da in yi fushi ya fi kyau kaga kowa nan ustazu ya fi kyau wanda ya ce a nan mutum ne kamar kowa sai da sai ustazu sai ma in kai fushi ka fi kyau in ya ce in ka bari in ya fushi ka ɗauke shi da waya bayan ya wuce ka nuna min kake duba ka gari sai kai wannan wata dabba ce ka dauko ba mai gane shi bane to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi fushi ya ya fi kyau balle ya yi gumi wa kalluku min makaluni wa yusku arfuhu wa nisa rasulillahi alladhi lam yahzam al-maut sallallahu alaihi wasallam idanuwan sa manya ne yankan rami idan sai yana da tsawo kwaye tana da girma farin ya yi fari har bakin ya yi baki wuri sannan akwai waɗansu jijiyoyi kirara masu jan jini a gefen gidansa suna kara idan kwargini harshe da dogo ramin hancin ba faɗi sannan babu gashi ciki da ya irin da turawa ba har sai sallallahu alaihi wasallam ne ban da na sama ban da na kasa ya fi annabi yake kyau baki da yanzu har koran da fara ne kan idan yana magana ne yau ya faɗo za ka ɗauka diamond ne maganar sa daki daki dalla dalla komin daki kancin da kinki annabi magana sai ya gane sannan muryarsa a ciki akwai abinci akwai abin sha in kana jin yunwaye magana kaji za ka ji ka ƙoshi maganarsa ba kunne kawai ke ji ba in yana magana ko ka toshe kunne sai ka ji ta har cikin ranka ba ma zuciyarka ba shi yasa shi in yana magana an ka toshe kunne ka aikin banza sai ka ji sai dai ka gudu kamar wurin ka sallallahu alaihi wa sallama wuyar sa dogo kamar wuyan ɗan ƙana gashi ya sauko a wuyan idan iska ta kaɗa gashin ne motsa in wuyan ya fito za ka ɗauka shantalin azurfa ne kafadin manya in ya shiga cikin jama'a ko sun kai dubu da gare ta shi za ka fara hanguwa kirjinsa bai faɗi sannan manzala ne da gashi a kan kirjinsa gashin daga gefe inda sarkan mata ke tsayawa daga nan ya fara zuwa bakin cibiya kamar an zana da rura sannan yana da gashi a kan kafaɗa yana da gashi a kan tsintsiyar hannunsa lub ya kwanta da rufin kawo gantsansa a ture ko baka gan shi bai ni ko hannu ka ga hannun kasar sanin ci kafin hannunsa mai yalwa ya tsinsa dogaye sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya za ka ɗauka ruwa da suke gangarowa daga kan ciki in ya sake ƙasa ba a ganin samun wasanni ya sake dubu sallallahu alaihi wasallam sannan in ya shiga rana ba a ganin inuwa ta sai ya shiga tudu sannan kuma kuda ne ta sauka akan fatan fara haka nan sauro haka nan kudin cizo haka nan a a in yana tafiya dabba ta gaishe kusan doshi take ba ta guduwa saboda ba zai cije fuska ba sabanin mu duk ilimin ka yanzu ka taho zakarar gidan ka ma da ya hango ka sai gudu ko kar ka fice shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi kusanta su fito sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wari a jikin mu nashi kamshi idansa hancinsa kunnansa bakinsa hamatarsa guminsa duk abin da ke fitowa a jikinmu mai wari shi na shi ƙarfi yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama to da ka san manzo Allah sallallahu alaihi sallama al'amari ne mai kyau duk wanda Allah ya arzuta da san manzo Allah sallallahu alaihi sallama to ba ta kasa ta yi ta saka za ka samari da so manzo Allah sallallahu alaihi sallama ko mutashi mai himma kwarai da yake da rika tijaniya da rika tijaniya ita ce kata masu turk yadda shan jari ta shi ne shugaban waliyai to haka da nita tijani ita ce shugaban tarikoki ba gida kai shi shi jaribin islami imamu na tijani zul akhlaqi برزق كل آرج وقدس لهم وينبوء وهو الشمس وخير كل خلق بإجماع كريمه أيضا بلا ذلك Allah yana da waliyai manya-manya wato waɗanda su ne shugabannin waliyai akwai sai bi a madar ruhari akwai ibrahimu tasiri akwai abu hasari shagari akwai sina bukatar jailani akwai ibn arabi alhajimi amma yau su zai na rasu lalata shi ne shugaban su dukkan su sun ne kafin sallama masu sannan ɗariƙoƙinsu ba kiriya ƙadiriya شاذلية ربائية خلوتية نكشبندية da fifiya da akbariya da rikar tijjaniya ita ce shugaban su baki da ya za ke karanta a ɗarikatul ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya al-hadiyya zatul asrar rabbaniya idan mutum ya karbi ɗarikar tijjaniya daga lokacin da ya karɓa an ɗora mai wani kange na haske a kan shi duk inda ya shirin wanda ya sun ganye sun ga sarki kuma ko da jahili ne kuma ko da karkarce ne kuma ko da talaka ne kuma ko ya yake in da ya kaji da nika tijaniya kuma ya zama yana yi to akwai wani kalli a kan zanarsi sannan tsakanin idanuwansa daga wannan idan na dama da wannan an rubuta muhammadu na abdullah sannan a kirjinsa daga zuciya ta zuwa abin da kewaye bayansa an rubuta muhammadu rasulullah to haka batija ne wato wani babban mutum ne a wurin Allah sannan idan ya zo mutuwa sai wata jani ma zai da hannu a kansa manzo Allah ne zai zo da kanshi
kuma kai ka sani idan mala'ika ya zo karɓar rai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin to ba wai sai an ce yayi a hankali ba ya san abin da ake nufi haka nan idan batija ne shiga kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai zo
ya zauna da shi saura ga yawa a yi da rika tijaniya da kyau kuma a tashi a yi himma a yi karatu a yi sana'a a yi ibada waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya rike su to ba in Allah ya yarda wato babu abin da zai bakanta masa a rayuwarsa sai dai in shi ya sa kansa karatu sana'a ibada matuƙar za ka yi karatu matuƙar za ka yi sana'a matuƙar za ka yi ibada to ba babu abin da zai wahala ta kai a zamanin amma rashin karatu rashin sana'a da rashin ibada shi ke ganin ka ga saurayi matashi za ka ga mutum kamar kamili sai ya zo taro an aza waya sai ɗauke da an kira ana neman ta cikin tarihin aljihohi ƙwarai kuwa kuma za shi ne ba sai kawai ka duba tarihin aljihu wata za shi ne aka yi sai kyau ya yi jazaba ne ana jazaba a tsakanin Allah ya yi jazaba ya ɗauka waya ba Allah don annabi mu bar yin wasa da abubuwan da suke muhimmai zalla gaskiya ne fana'i gaskiya ne waɗannan abubuwa abubuwa ne muhimmai kar mu dinga mai da su abun wasa saboda kar mu kawai da magana da yawa mu kiyaye dai daga aikata yin abubuwa waɗanda suke na jahilai ko mu kiyaye zama haɗa kawai sai dai mutum ya rika jin jama'a yana cewa wallahi matata ta haihu wallahi a menene wallahi wace ce ga mutum ya ce ya ya nemi abin da zai taimaki rayuwarsa kullum shi ne roƙon jama'a ba ta sannan idan dare ya yi ka tsaya ka bauta wa Allah idan dare ya san ka ka san shi wallahi babu abin da zai ba ka san in ka ga mutum yana jin tsoro ya rena dare in ka rena dare shi ma dare zai rena ka in ko ya rena ka banza ma sai ka bi ka daraja. Sura ka samari ina ba mu shawara mu rike karbin mu mu girma mu lamarin karbi ku ja karbi sosai har idan ya gan kuma ya tsike da kanki farka damu a ce ai kana yawan rike karbi ba ka da ilimi ba sai kana da ilimi za ka rike karbi su kansu masu karatun ana so su rike karbi karbi saboda girman shi masu yayi ne da shi ana kiran shi sautin shaitani ana kiran shi hablul usul ana kiran shi rabiqatul qulub ana kiran shi li al muzakkiratu billah an gane ko abinda ba a tukar ka ce wai kalbi ya fi karatu ina abinda ba amma ka yi karatu kuma ka ja kalbi in ma ba ka da karatu ka ja kalbi kalbi bulalar dukkan shekaru da wuya mutum ya zauna a majalisa ta ga bai karya ba ko bai gulma ba ko da yake gumi ba yana da wuya da ka zauna a wuri shi zai sa kai kanya to idan Allah ya taimake ka akwai kalli a hannunka idan kai kanya ko kai gulma ko kai tsaye gumi kamun a tashi sai ka ɗan jinta kalmin kuma kaga zai kankari abin da ka aikata wani ba za ka samari yin makwarai da gaske a ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan shugaba mai albarka alhaji lawan malami Allah ya kara taimaka masa a cikin dukkan lamuransa da yan uwansa ba gida da iyayen mu cikin gida Allah ya kara musu albarka Allah ya biya bukatar su duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke saukar ma a kowane irin gida na alkhairi muna roƙon Allah Allah ya saukar a cikin wannan gida muna roƙon Allah duk abin da ake cewa sharri kai Allah ya sa ke karuwan mai gida ko a mafarki ballantana a bayyane albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yan uwa duk mutumin da ba za ka iya taimakon ka ba kar ka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba kar ka fasar da shi duk wanda ba za ka iya bashi abin da yake hannun ka ba kar ka kwace na hannun shi duk mutumin da ya maka alheri ba za ka iya faɗin alherin da ya maka ba don kana jin kunya kar ka mai shari in mutum ya maka alheri kamar shari za a yi tun biyu yanzu yanzu abin da ya maka na alheri sai Allah ya ɓata abin ya ɓata abin a hannunka sharrin da kai ke da wurin sannan duk mutumin da ba za ka yi masa hanyar da zai iya taimaki rayuwarsa ba in ya je ya wahala ya samu hanya kar ka nika to shi sannan duk mutumin da ba za ka yabe shi ba dan bai maka alheri ba waɗanda ya musu alheri don shi ne zai ka tallabe shi duk wanda ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba kar ka saka shi ka ƙyale shi wani ya ɗaga shi يا رب يا رب يا رب باب يا صمد وكن مجيسا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراجعة يا من لا له شفق كلا ولا ولد أجلس بين الوفر شرفه أبدا يا من لا شبيه له وحدا ولا يجي انت الجياس لكل خائف وجلي يا رب يا حق يا من لا له ذكر فرق لأمتك إن خلق ذمهم ولا ينالهم ولكم ولا عصم في المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري يا أحمد صل وسلم على خير ورى جدل محمد آله أسامي سندي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله وقدر الجلال العظيم mutanen nan guda uku muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi khalifa shafi jani bolari ko shi shugaba mai girma da so garin ayyuba sai shi malam musa wanda yake a abin da yake wajibin sare amma mu gode masa wani abu ne wanda yake yana da kyau waɗannan mutane guda uku ko ka rasa kowa a cikin malaman da za ka gani a cikin wannan mazauni sai ka ga mutane da guda uku kariba su gani bolari za ka gani shi sannan shi ma gwani abubuwa za ka gani shi sannan shi kuma shi malamin shi malam malam shi malam musa shi ma za ka gani shi malamin mu ne amma mutum ne ne tawazu kazun nan ina neman canji wanda ni ma zan ganye miki wace shi ma wai ma nima ne karɓa su wajen je ne canji wanda kuma yana cikin malaman da suka karanta da mu a nan nurul islam kafin ta koma madinatul azab wa salami Allah ya saka musu alkhairi dukkanin ku baki daya musamman shi saurayin nan da malamin mu gani ayyuba ya gabatar da shi wallahi abubuwan da yake cikin shi ni Allah ya sa na hararo shi cikin firasar da Allah ya bari abubuwa ne masu girma amma na gabansa da kuma tarbiyyar da ya samu shi ne wato yake gani wa abin ke fitowa a hankali a hankali amma ba dan ladabinsa ba wallahi abin da zai fito daga zuciyarsa suna da yawa saboda Allah ya kara masa albarka Allah ya yawaita mana irinsa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka shi tijani radiyallahu ta'ala anhu albarka shi rani kuma shari'i a shakkan ahmad da ke tare da mu Allah ba mu albarkacin sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sakara malafiya.
ya maliki tsarkin da ya yi musulun ya yi mai yanci shi ne ya ba ni da haman baitoci da ce wukan wulaci mai zufanci ina wuka rainin ka tana toci ga ɗasu gaba mai adalci jiki da aliki ba bambanci da shakki mamman hasan mai limanci أرسلوا عليك ولي أنت فحمد أصويت رجاجتي يزمتك كفوب على رمتي فكان رابتي دايمانتي كاكرو كتيمي كسوتي سنبورا كتيني آدلتي إن ألك كبا آيو كنتي الدنيا بريك فضلت
alhamdulillah mun saurari jawabi kenan daga bakin sai mu da mansur imam wanda insha Allah abin da ke gaban mu yanzu duka lokacin sallah yana hararo za mu gabatar da maulanmu a Sheikh Ahmad Tijani Bolari wanda za mu saurari jawabinsa kuma daga nan sai gabatar da addu'a ta harshen sharif daga wajen insha Allah zai yi mana
تعلمتك اللهم باتجاني سلامة القلب من الشيطان تعلمتك اللهم باتجاني جنب الناس ذوي الاتيان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه قدره ومن جدار الآن dukkan matakai na gaisuwa daga kan sharif zuwa malam mutum masu da dukkan uwa da farin ciki da ya sauka shirin zambaya ko da kowa ina gaishe shi lokacin sallah ya yi wanda ba dama a faɗi wani abu maganganun da aka yi ya isa maulidi amma akwai wani sunna da wanda ba mun samu lokaci ita ya kamata mu yi kuma babu lokaci